والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nau'in saɓani da yake faruwa a cikin tafsiri wanda aka danganta shi al-mustannad nakali da riwaya an ruwaito wani ya ce kaza an ruwaito wani ya ce kaza ko wa ila turqil istidlal wajen kafa hujja ko yace wai dan kawo mana gabar maganar ne ko al-ikhtilafu fi tafsiri ala naw'ain minhuma musanaduhu an-naqlu faqat ko sabanin tafsiri nau'i biyu ne akwai sabanin da an ciro shi daga nassi wa minhuma yu'lamu bi ghairi zalika akwai wanda ake gane shi ba ta wannan ba ba ta ba ta riwaya ba idil ilmu imma naqlul musaddaq wa imma istidlalul muhaqqaq wal maqul imma an ma'sumin wa imma an ghairi ma'sum an-naw' al-awwal al-khilaf al-waqi fi tafsir min jihati an-naqli sabanin da ake a cikin tafsiri ta bangaren riwaya an ruwaito wani ya ce kaza an ruwaito wani ya ce kaza المقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول وكلا المنقول أبن أكا نقلتو دم شيات بوني دقا المعصوم كما النبي أو عن غير معصوم كما ونا النبي هذا النبي شيني معصوم كو أبن أكا ترو يا تبو دقا منزان الله كو ونا النبي وانا شيني النوع الأول sabanin da aka ruwaito daga annabi ne ko daga wajen annabi nawul awwal wa minhu ma yumkinu wa hadha huwa nawul awwal a cikin su akwai ma yumkinu ma'rifatu sahih min wa dhaif ko wa minhu ma la yumkinu ma'rifatu dhalik akwai wanda za gane sahih ne ko dhaif akwai wanda ba za ka iya ganewa ba wa hadha al-qismu thani min al-mawqul wannan to shine bangare na biyu min al-manqul cikin abin da aka ruwaito wa huwa ma la tariqa lana ila al-jazm bi sidq minhu wanda ba mu da hanyar da zamu gane cewa gaskiya ne mu yanke magana cewa gaskiya ne ko ba gaskiya bane amma tuhum min ma la fa'ida tafihi to abin da ba za a iya gane ya inganta ko bai inganta ba a cikin sabanin wanda aka ruwaito to wannan galiban inji ibnu taymiya cikin abubuwan da ba su da ba fa'ida ne kawai wal kalamu fihi min fudulil kalam a cikin kurin yana cikin maganganu ne na fudulul kalam an ce magana da bata da amfani shine fudulul kalam eh ina so in kawo muku gaban zancen ne dan karin shiga fassara ku kasa gano me nake nufi wa amma ma ya tajul muslimuna ila ma'rifatihi abinda musulmi suke da tsananin bukatar gane shi fa inna Allah nasaba alal haqqi fihi dalilan duk abin da yake larura ne ana da bukatar a fahimce shi to lalle Allah ya kafa hujja da dalili da za a iya ganewa dole a samu riwaya a kai to yace misalin fa misalu mala yufidu wala dalila ala sahihi minhu ba shine ba shine abin abin da yake bai da fa'ida kuma babu dalili akan ingantacce akai kamar ikhtilafuhum fi launi kalbi ashabil kafi kalan nau'in kalan ashabul kabi wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasidi wani wai wani irin kalan kare ne sai suka ci sabani wani ce ja ne wani ce baki yanzu dan Allah dan ka gane nau'in kalan karen mai amfani to sai wani ya zo ce ai malamai an ruwaito an yi sabani wani ya ce baki ne wani ya ce ja ne kaga misali to sai a kasa gane wacce magana ce ingantacciya da ta tabbatar da karen nan ja ne ko baki sai ka nema ka rasa babu riwaya ibn taymiya ce to duk inda ka samu matsalolin da ka kasa samun riwaya a tafsiri da zai ingantar maka wanne ne mafi inganci to diyonci abin da bai da fa'ida ne yanzu a nan gurin akwai fa'ida nan ka gane launin karan ko sunansa wa fil ba'd allazi duriba bi qatilu musa min al baqara ko kuma misalin ba an ce an ɗauki wani bangare na wannan saniya aka doki wannan mutumin da aka kashe na mutane na musa ba to wai cinya ce ko kafa ne ko timbi ne ko me aka ɗauka ko ba haka bane me Allah ya ce ne a cikin alkurani akan wannan albab fa qul nadribuhu bi ba'dihha to wai wannan bi ba'dihha din malaman tafsiri aka zo aka yi ta fafatawa bi ba'dihha bi rijliha bi ba'dihha بذيلها ببعضها برأسها ببعضها ب... to wannan mu dai ba abin da muke so an ce a doke shi da wani bangare na jikinta ba to wai wannan din an ka kasa samun riwaya da za ta nuna a hakikanin me aka doka to me fa'ida wannan wa fi miqdari safinati nuhin wa ma kana kashabuha yaya girman jirgin annabi nuhu kuma da wani itace aka yi shi shi ma duk da sabani wa fi ismil gulam allazi qatalahu al-khidr sunan yaron da khidr ya kashe shi lokacin suke tafiya da annabi Musa me sunan yaron suka yi ta kawo sabani in ka shiga cikin littafin tafsiri me amfani dan ka gane wannan sunan yaron eh wani ya rubuta mai akaran kalla da Allah me sunan babar annabi Musa ka ji dan girman Allah to me amfani in ka san sunan babar annabi Musa zai kara ma imani to ku ringa kula ku tulabul ilm akwai tambayan da dalibai ko a makaranta za su yi wanda bai da amfani in mutum irin wannan ka ce mai to ma fa'ida saboda wani abu ne mai wahala duk abin da yake al'umma tana da tsananin bukatarsa ku rike wannan maganar ta ibn taymiya wa amma ma yahtajul muslimuna ila ma'rifatihi fa inna allaha nasaba ala al-haqqi fihi dalila in dai akwai bukatar musulmi sai sun san shi to Allah ya kafa dalili wazihi da zai iya bayyana malam yace fa hadhihi al-umur tariqul ilmi biha an naqalu to hanyar da zaka iya gane wannan abu dole ya zama a riwaya ne in dai ya soki burudu ne kowa ma ba zai faɗa ba فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب موسى انه الخضر duk wanda yazo irin wannan an samo shi da ruwa ingantacciya kamar misalin abokin annabi Musa da suka yi wannan tafiyan sunan sa Khidir kaga annabi ya gaya mana a cikin hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi da Muslim sunan wannan mutumin waye Khidir Al-Qur'ani ya faɗi Khidir ne bai faɗa ba amma mun samu riwaya ingantacciya Bukhari da Muslim cewa sunan sa ba Khidir to wannan kaga mun samu riwaya fa hada ma'lum wannan sananne ne bai uya ba yara ma sun san shi Khidir ba ce za ki sa halliru ba ha mumtaz mumtaz wa ma lam yakun kadhalika wanda ba wannan ba kuma bal kana mimma yu'khadhu an ahli alkitabi kal manquli an kabib kabin wa wahab wa muhammad bin isaqa wa ghairihim duk wanda ba wannan ba ba samu riwaya ba to shine abin da aka rubuto shi da irin irin su Kaba ibn Matiya al-Himyari al-Yamani mun faɗi sunan shi a can da irin su Wahab ibn Munabbah ibn Kamil da irin su Muhammad ibn Ishaq sahibu sira kenan annabawiya wannan abokin rikicin Imam Malik kenan Muhammad ibn Ishaq ba Imam Muhammad ya ce wannan shaidani ne cikin shaidanu a duniya ka san faɗin abokanai malamai ba da daɗi ka duba matsayin imam malik har wasu suna cewa imam malik gaskiya ba mun da biya wannan ba sa shiri sam sai wata rana mu mu karanta tarihin amma ba wai kada kar wani ya je koya ya je ta fafata wani mimman ya akudu an ahli kitab waɗanda suna ruwaya ne daga mai ahli kitab fa da la yajuzu tasdiqu wala takzibu illa bi hujja ba a gaskata ko a kare ta sai da hujja kama tabbata fi sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wannan ba duk mun yi wannan karatun ba kana zuwa saki jiki kaman ban yi ba idan haddasa kuma ahlul kitabi fala tusaddiquhum wala tukadibuhum ko fa imma an menene fa imma an yuhaddithukum bi haqqin fatukadhibu ko dai su gaya muku gaskiya ku zo ku karyata su kun ga kun yi kuskure wa imma an yuhaddithukum bi batilin fatusaddiquhu ko kuma su ba ku labari akan karya kuma ku zo ku kare ku gaskata wa kadhalika ma nuqila an ba'd tabi'ina wa in lam yazkur annahu akadahu an ahli alkitab haka wasu ruwayoyin da ake cirowa daga wasu cikin tabi'ai ko da shi bai shi tabi'in bai ambata cewa daga ahlul kitabi ya ruwaito ba wa mata talafa tabi'una lam yakun ba'du aqwalihim hujjatun ala ba ga wata ka'ida ku ja mata layi duk lokacin da aka samu sabani tsakanin tabi'ai a magana a addini a riwaya a tafsiri wannan tabi'i ya ce kaza wannan ma ya ce kaza mujahid ya ce kaza ikrima ya ce kaza ata'a ya ce kaza wani ya ce kaza to magana ɗaya fa ba za ka fifita ta akan ta da yawa saboda duk abin din su daya ko ba haka bane وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا to abinda aka ruwaito irin wannan daga sahabbai kuma na kaltowa ingantacce fa nafsu ilaihi askanu ai rai yafi kwanciya mimma nuqila an ba'd tabi'in akan abin da aka ruwaito daga tabi'ai yanzu ko fassarar tafsiri aka zo aka ce ma sahabi ya ce kaza tabi'i ya ce kaza kai ka ji zuciyarka ta fi kwanciya akan abin da sahabi ya faɗa akan akan in ka hada shi nan tabi'i لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى dan misali in dai sahabi ne yiwuwar cewa ya ji daga annabi ne ko kuma yiwuwar ya ji shi ne daga wanda ya ji daga annabi ai ya fi karfi ko ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين رواية الصحابة سكي daga أهل الكتاب kaɗan ne in ka haɗa shi da wanda tabi'ai suke yi wa ma'a jazmin sahibi bima ya ƙuluhu tare da kuma shi sahabi yana da jazma yanke zance yake in ya faɗa fa kaifa yuqalu innahu akada an ahli alkitabi ya za a ce sahabi ya karba daga ahli alkitabi wa qadnuhu an tasdiqihim alhali ba mun karanta hadisi yanzu da ku ba hadisi ingantacce a a a a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su duk da cewa wannan siyakin da muka kawo wannan siyakin na wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba riwayar Abu Dawud ne mal Albani ya ya da'afa shi a cikin da'if Abu Dawud hadisi na 786 na 700 da wacce 86 malai ce wal maksudu da anna misal hadha al-ikhtilaf alladhi la yu'lamu sahihu wa la tufidu hikayatu al-aqwali fihi هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك kawai abinda muke so mu ce muku a nan gurin amma misalin wannan sabani wanda ba a san ingantacciyar magana a kai ba karen sunan karen asabul kafi a bangaren da aka daki wannan mutum mamaci saniyar wani bangare ne to babu dalili akan ingantacci kuma ba fa'ida ka zo a matsayinka na malamin tafsiri kai ta yi wa mutane hikayar wannan ko akwai babu sai dai su sha tarihi kawai ya ce to daidai yake da kalmari fati lima yi ruwa min alhadisin lazi la dalili ala sayati kamar hadisin da ake ruwaito shi babu dalili akan ingancinsa an gane kai ina son ganin ka an tashi kalmari fati a menene lima yi ruwa min alhadisin lazi la dalili ala sayati wa amsali zalika hadisin da aka ruwaito maka da babu hujjar da ya nuna ingantacce ne me amfani ka zo ka hikayar sa so yake yi ibnu taymiya ce maka da hikayar hadisi da ifi me amfanin malami ka zo ka mutane hadisi da ifi kai ta sharhin sa to an hana mutane aiki da shi to me za ka yi sharhi a kai ba bukata wa amma al-qism al-awwal alladhi yumkinu ma'rifati sahih minhu to yanzu kun gane ko amma bangare na farko da muka ce zai iya yiwa a gane ingantacciyar magana a ciki ko kamar misali mun samu ingantacciyar riwaya cewa sunan abokin annabi Musa da suke tafiya shine wa Khidr Ibn Taymiyyah yawa sai ya bayani akan nabiyun bai bayani a ɗaya ba to shine yanzu aka zo ake bayani wa amma al-qism al-awwal alladhi yumkinu ma'rifatu sahih minhu fa hadha mawjudun fi ma yahtaju ilayhi walillahi alhamd fi ma yuhtaju ilayhi wannan alhamdulillah abinda da yake sahihi ne kuma ana iya sanin sahihi ne to wannan yana nan samamme ne a cikin littafai alhamdulillah cikin littafan da ake da bukata za a same su kasiran ma yujadu fi tafsiri wal hadith wal magazi umurun manqula an nabina sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi min al anbiya'i salawatullahi wa salamu alaihim wa naqlu sahih yadfa'u an yadfa'u dhalika sai shigo wata magana yace ana samun da yawa cikin maganganu na tafsiri da hadisi da magana akan magazi ya kukuka an ruwaito an nakalto daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani daga cikin annabawa sai ka ji wani annabi ya ce kaza wan naqlu sahihi yadfa'u zalika amma riwaya ingantacce yana kore wannan abin da aka nakalto din bal hada mawjudun fima fima mustanaduhu naqlu ana samun wanda an samu shi ta riwaya din ne ana iya samu wa fi ma qad yu'rafu bi umurin ukhra ghayr naqli ana iya samu wannan kuma a cikin wasu abubuwa da ake ganewa ba ta hanyar riwaya ba labari ne wancan ya bayar labari ne wannan ya bayar fal maqsudu abinda ake so a nufi in baka gane wannan gabar magana ba annal manqulat allati yahtaju yahtaju ilayha fi ad-din yahtaju ilayha fi ad-din manqulat jam'i ne na naqal abinda aka nakalto maka wanda ake da bukatar su a addini قد نسب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره الله يا كفى دليلي إن قتتو لذا سي بياني أكن صحيح ده وانده با صحيح بكو ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثر كالمنقول كالمنقول في المغازي والملاهم للي واتو واتو آه sanannen abu ne cewa abin da aka nawaito a cikin tafsiri daidai yake da abin da aka rawaito a cikin almagazi wal malahim ya kukuka da fadace-fadace da aka yi a farkon musulunci kenan an gane ko almalahim kamar maktal kenan kashe-kashe da aka yi ta yi da takuba fada ya kukuka almazagazi ya kukuka haka to sai ke cewa ya ce wali hada kalal imamu ahmad rahimahullahu ta'ala salatatu umurin laisa laha isnadun ku ji wannan magana imamu ahmad imam ali sunni wal jama'a ya faɗo ta magana ya ce abubuwa guda uku da yawa yawan su babu isnadi a kai na ɗaya a tafsir maganganu na tafsiri da yawa yawa cikin maganganu na tafsiri da ake babu isnadi a kai sannan kuma almalahim da almagazi wa yurwa amma ruwaito cewa ya laisa laha asal an faɗi wannan magana ne a matsayin ka na ɗalibin ilimi mai karatu kai taka tsantsan dangane da tafsiri ba wai duk abin da malaman tafsiri suka zubo ma ba kai malam kai ɗalibin hadisi ne dole in an baka ka tace lallai ka samu abu mai isnadi ingantacce in ma kuma babu isnadi akai to ya zama bai saba wa ayar ba ليس لها أصل أي ليس لها إسناد لأن الغالب عليها المراسيل da yawa yawa cikin riwayoyi akan at-tafsir wal maghazi wal mala'im mursal ne me mursal kawai tabi'i yace annabi ya ce mislu ma yazkuruhu urwa bin zubair ibn taymiya kenan irin yawa yawan maganganun da urwa ibn zubair yake faɗa da irin su imamu sha'abi da su zuhuri da musa bin okuba da ibnu ishaqa wan ba da um da wanda suka biyo bayan waɗannan waɗannan su ne na gaba kamar yahya bin sa'id al-umawi da al-walid bin muslim da al-waqidi an gane waɗannan ko wani hawmuhum fil maghazi irin maganganun da suke faɗa a cikin al-maghazi urwa din nan ɗaya ne daga cikin al-fuqaha us-saba an haife shekara ta 29 an kuma ya mutu shekara ta 93 kuma shi wannan din aisha innasa ce an gane ko aisha innasa ce saboda shi dan gidan asma'u ne asma'u ita ce matar zubair ibn al-awwam ɗaya daga cikin mubashiruna bil janna to yayi riwaya daga aliyu kuma yayi riwaya daga aisha yayi riwaya daga aliyu yayi riwaya daga muhammad ibn aslam da su abu huraira kuma an yi fitina a lokacin sabai an ce shi bai shigar da kansa cikin wannan fitina din ba babban malami ne amintaccen mutum ga sha'abi ba ya faɗi sha'abi ba sai ku rubuta shine amir ibn shirahil sha'abi shine waye amir ibn shirahil sha'abi imam al'alam babban malami kenan wannan imamu sha'abi amir ibn shirahil an ce ya haɗu da sahabi sahabi guda 500 imamu sha'abi ba ayasha 500 sahaba 500 sahabi umar ibn abdulaziz ya sa shi alƙalanci imamu sha'abi ai kun san imamu sha'abi ana faɗin sha'abi sai ka abin da amir ibnu shirahil an san ibnu sirina muhammad ibnu sirin to almajirin imamu sha'abi ne muhammad ibnu sirin min talamizati al-imam ash-sha'abi yana cikin almajiran imam sha'abi rahimahullah ta'ala da su al-amash suleiman ibn maharan da irin su shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki duk almajiran shi ne to amma wasu sun yabe shi sun ce mursal ɗinsa sahihi ne kamar yadda imam al-ijili ya faɗa ga zuhuri shine ibn shahab zuhuri ko muhammad ibn muslim muhammad ibn muslim shekara 124 ya rasu 124 bayan hijira annabi man ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai kuma alimul hijaz babban malami cikin malaman hijaz da sham shi ne ya fara rubuta hadisi sunna dawwana ta a cikin littafi mujalladi mujalladi tare da shawarar Umar ibn Abdul Aziz kamar yadda ya zo a cikin tarihin musalal hadis sun farko in mutane za su iya tunawa wanda ba eh Imam Suyuti ma ya ambata cikin alfiya ko haka ne Allahu akbar Imam Imam Zuhuri din yake cewa mastabda'atu qalbi shay'an fa nasituhu ban taba ba wa zuciyata ajiyar wani abu na manta shi ba a duniya in dai na karanta shi da niyyar in rike shi wallahi ba na manta malam mutanen Allah ba tsoron Allah da takawa mantuwa ma sai dauke musu ka san yawan ibada da gudun haram kiyaye abin da zaka ci da abin da zaka sha da kokarin ibada yana taimaka mutum wajen kaifin kwakwalwa amma mu din yanzu abin da sa al'amuran suka lalace ma'asi yayi yawa sabon Allah yayi yawa to wai bai da radio ko a mota ko a gida dole ka kunna dole ka ji kida yanzu kaga malami wayayye malam yanzu da ake gani shine malamin da yana da kwangiri a gidansa yana ganin me ke faruwa a duniya ko yana kallon duk abin da ke faruwa a duniya wannan wayayye kenan a wannan zamanin to amma in za ka kalla ka ga me ke faruwa a duniya dole ka ga yan jazira sun sa mace tsirara tana tana labarai dole ka ga kirjinta za ka kunna ne kana haka cnn za ka ji bbc arabic za ka ji ina ne za ka ji ana shiga intanet ana bincikowa kaza kaza ai dole wata kana shiga email ɗinka kana buɗewa za ga an sa karuwa tsirara to wanda yake ma malamin da ba ba kauye ba sai a ringa ganin su kansa a tukunya yake shi baya bai ma san me yake faruwa baya ma kallo baya wannan to zaka waye din kuma zaka gamu da barna a hanya kun sani ko kuna fahimta kun ga yadda zamani turawa suka canja mana al'amura ko yana cikin malaman imamu malik shi imamu shabi hakan malamin lais ibn sa'ad ne abokin imamu malik lais ibn sa'ad al-misri abokin maliku wannan malami mai kudi ko akwai musa bin okuba a cigo ya da musa bin okuba wannan yana cikin tsofaffin malaman tarihi na madina musa bin okuba malamin tarihi ne shi kuma ya yi karatu a hannun urwa ibn zubair wannan wanda muka faɗa da farko da alkama ibn waqqas al-laisi imam malik ya ba da shawara wa ɗaliban ilimi ya ce alaikum bi magazibnu uqba labari da kisoshi na magazi na ibn uqba an kun samu ku rike shi hannu biyu imam malik ya yabe shi fa innahu thiqa mutum ne amintacce a asahul magazi kenan a gurin imam malik shine magazi ibn uqba ya mutu a lokacin khalifanci abdul malik ibn marwan ga kuma muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq ibn ishaq al-madani shi ma mutumin madina ne ɗaya daga cikin manyan manyan malamai shi ma ya san magazi ya san sira tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam siqa ne ibn ma'in yace siqa amma wa laysa bi hujja siqa ne amma ba a kafa ba hujja bane ba malami ne hujja ba imamu ahmad ya ce hadisinsa iyakaci hassan shi muhammad ibn isa ya rasu shekara ta 151 akwai yahya bin sa'id ko yahya bin sa'id al-umawi al-hafiz al-kufi mutumin kufa ne shi kuma wannan yawanci karatunsa ya yi daga babansa hisham da kuma hisham ibn urwa da ibn jurayj yana da ɗan sa'id ibn yahya shi ma sai ya gaji ubansa tunda ya karatu gurin ubansa sai shi ma ya ta karantar da ɗansa aka rawaito cewa ɗansa ya karatu a wajensa kuma malamin imamu ahmad ne malamin imamu ahmad ne ya yi bin sa'id ba da isaac ibn rahuya da ibn ma'in duk ya rasu shekara ta ɗari da nawa casa'in da hudu akwai alwalid bin muslim al'umawi maulahum wannan shi kuma abul abbas dimashqi alimu sham malamin kasar sham kenan ka san daɗin malami in ya rike wuta a bangare gari kasa sai a ci in ana ambatan malami a kirawa ne kawai alimin shari komi shi ake zuwa yi waɗanda suka ba da rayuwarsu akan hidima da karantar da al'umma a waɗanda suke ganin yanzu ma karantar da mutanen ma wani abin nan bane har zargi yake sai yawon karantar da mutane yau karatu a can yau karatu wannan al'umma fa akwai al'umma da take take faɗin wannan magana fa sai ga ana zargin malama ana cewa wannan me sani in banda kullum yana tare da almajirai yana ta ihu ban sani ko kuna fahimta na ran kana hada-hada da masu mulki kana cin a can kana wannan to wai wai kai ne abin girmamawa a gurin jahilai marasa sanin rayuwa malamin da ya tare rayuwarsa yake taimakon al'umma ke karantar da su addini ta wannan ba abin suka ba ne yanzu lalacewa mu yanzu yahudancin har ya shige mu muna zargin idan mutum ya ba da rayuwarsa ga Allah yana karantar da al'umma to ƙarya zai karantar da su yanzu wannan al'umma idan ba a mata wa'azi ba a karantar da ita ina za ta je kuke tsammani abubakar fa da kansa ya ce wallahi ya manzan Allah in dai muna zuwa gurin ka kullum kullum imanin mu ya fi karfi amma wallahi da mun dade ba mu zo ba sai mu ji imani yana ƙasa abubakar fa to yanzu wannan al'umma idan ba ta zuwa makaranta ba a karantar da ita addini ya kake gani da'aful iman imani ya rauni kai ka kwatanta masu karatu da wanda ba su karatu kuma wa zai jagoranci al'umma wa zai taimaka mata addini ƙasar fata Allah ne da ta manzan Allah a yi wa Allah bauta abin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana cikin malamai waɗanda suna karatu suna karantarwa alimu sham aka ce cikin malamansa akwai Muhammad ibn Ajlan al-Qurashi Muhammad ibn Ajlan al-Qurashi da su Hisham ibn Hassan da Talal ibn Yazid da al-Auza'i kun san shi kuma shi ma yana cikin malaman Imam Ahmad akwai Imam al-Waqidi ko Waqidi sahibu sira Abu Abdullahi Muhammad ibn Umar ibn Waqid al-Waqidi al-Madani shi ma dan Madina ne ɗaya daga cikin manya manyan malamai kuma manya manyan alƙalai na Iraki qadi al-Iraq kuma shi ma yana cikin waɗanda suke karatu a gurin ibnu ajlan din ya yi karatu gurin malikuma da sauran malamai almajiransa akwai su ibnu sa'ad da isu ahmad ibn mansur al-ramadi da sauran malamai ya san tarihi ya san sira ya san yakukuka na annabi sallallahu alaihi wasallama da futuhatul islamiyya da sabani na mutane suke ta faruwa ya san wannan ana ce da shi aminun nasi ala ahalil islami amma malaman hadisi suna jifansa in an ambaci waƙiri a gurin malaman hadisi ba labari ana harta waƙiri babu shekara ta 207 ya mutu da wasu sauransu ko ya ce fa'in da alaman nasi bil magazi ahalil madinati kai wanda ya fi kowa sanin magazi ya kuka na annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen madina ne ku rike wannan ku ɗaliban ilimi ne don ko an zo ana bayani akan magazi wutan a littattafai malaman da suka fi kowa sanin magazin annabi sallallahu alaihi wasallama su ne mutanen madina daga su kuma sun ma'alu sham sai mutanen sham sai kuma mutanen iraki ka gani madina sham iraq madina sham iraq fa'al madinati a'lamu biha amma duka a cikin yan madina su suka fi لأنها كانت عندهم تو آية غريسو أكي تفتا يقوكن كو وآل الشام كانوا أهل غزو وجهاد ميسا أهل الشام سكا بيو بايا أم مدينة سو كما دام ما يقاني متعنى الشام ما يقاني كم منتا لو كتندا waɗannan ɗuga suka tsare Usman bin Affan za su kashe shi Muawiya ya tafi Usman bin Affan ya ce ya ka tafo min hannun banza babu komai sai mutanen Sham suka ce wa suka ce wa Muawiya yaya mu shirya ne mu tafi mayaka ne mutanen sham idan ka ji an ambaci kasar sham to a addini a tarihi an san mayaka ne sun iya fada da yaƙi to don labari in zo an an zo harkar fada da yaƙi to dole ka nemi mutanen sham don sun daga tuta a wannan janibin ko kuna ganewa wa alu shami kanu ahla ghazwin wa jihad fa kana lahum min al ilmi bil jihad wa siyar ma laysa li ghayrihim yasa suke da ilimin jihadi da sira sama da wasu su ولهذا عظم الناس كتاب ابي اسحاق الفزاري shi yasa mutane suka girmama wannan littafi na abi ishaq al-fazari allazi sannafahu fi zalika abi ishaq al-fazari ya sannafa littafin sa akan akan harkar magazi da jihadi da da da yaki shi yasa mutane suka suka suka suka girmama shi wajalu wajalu al-awza'iyya alamu bi hadha al-babi min ghairihi min ulama al-amsari sai kuma aka sanya imamu al-awza'i Allah ya masa rahama ya fi sauran malamai sanin wannan sha'ani na fada da yaki sama da sauran malamai da suke sauran garuruka wa amma tafsiru fa to amma tafsiri fa fa'alamun nasi bihi ahlu makkata a duk duniya waɗanda suka fi kowa sanin tafsiri mutanen makka da haka idan ka zo bayani akan tafsiri riwayar wanda zaka fi ɗauka ka fifita akan sauran malamai shine malamin makka li'annahum ashabu ibn abbas saboda su ne almajiran dan abbas majority almajiran abdullahi dan abbas yan makka ne shi kuma asali duk cikin sahabbai kuma ba wanda ya fi shi ayi a wannan babin annabi ya masa addu'a Allahumma faqihu fid dini wa allimhu tawil Allah ya bashi wannan ga almajiran dan Abbas sai ku rike su Mujahid wa Ata ibn Abi Rabah wa Ikrima maula ibn Abbas in aka ce ma Mujahid aka kira dan Abbas aka ce Mujahid to zance ya kare in aka kira dan Abbas almajiransa aka ce ma Ikrima an gama in aka ce masu afa kun san su gaba daya to waɗannan manya-manyan almajiran abdullahi dan abbas a babin tafsiri kenan da haka idan ka zo riwaya ka ji ikirma ya faɗi magana ko mujahid ya faɗi magana to ɗauke ta kamar abdullahi dan abbas ne ya faɗa wa ghairihim min ashabi ibn abbas ka irin kamar irin su tawus ibn kaisan kenan da abi shafa da sa'id ibn jubair duk waɗannan almajiran su ne almajiran Abdullahi da Abbas wa amsaluhum wa kadhalika ahlul kufa min ashabi Abdullahi bin Mas'ud a cikin sahabbai dama in ka zo maganar tafsiri ka kira dan Abbas to dole ka nemo Abdullahi dan Mas'ud ko ba ka bane man arada an yaqra alqur'ana ghaddan tariyan kama unzila falyaqra bi qira'ati ibn ummi abd shine dan Mas'ud yake cewa a duniya wallahi da na san mutumin da wato yake cewa a duniya yace duk qur'ani daga bango zuwa bango babu wata aya face na san aina ta sauka kuma wa aka saukar da ita akanta akan shi yace wallahi law alamu ahadan tablughu al da na san wani da abin hawa zai iya zuwa kansa kuma ya fi ni sanin fassara alqur'ani wallahi da sai na je wurin shi na nemo ilimi babu malamai suka ce a duniyar babu abdullahi dan mas'ud to shi ma yana da almajirai da Allah ana so mu taimaki kanmu mu haddace waɗannan an gane zai taimaka mana kwarai saboda yanzu ana kiran ata za ka tuno almajirin waye ne ana kiran ikirma almajirin waye mujahid fa kuma suna cikin malaman tafsiri na makka kenan ko mumtaz ga irin su tawus ibn kaisan ibn sha da su abi shasa da su sa'id ibn jubair da sauransu kaga mutanen kufa abdullahi abbas ya sa karfin sa a maka shi kuma dan mas'ud sai dira a iraki a kufa ko ba haka bane ya ce wa kadhalika al kufa za mu zo insha Allah cikin ulumul qur'an nan da muke yi za mu zo bi tafsir kowace makaranta za mu dauko ta madrasatu ibn abbas makarantar tafsiri ta abdullahi dan abbas a makka ga almajiranta ga almajiran su gashi gashi kaza wannan zai taimaka mana in mun zo karanta tafsiri da mun ji riwaya mun san ta wane ne madrasatu ibn mas'ud fil kufa makaranta abdullahi dan mas'ud a kufa da sauransu yawwa wani misali kawai ke wa kadhalika ahlul kufa min ashabi abdullahi ibn mas'ud wa min zalika ma tamayyazu bihi ala ghairihim sun fifita da wasun su akan wato abinda suka sun fifita akan wasun su inda kun san malamin su babba ne dalibi yana samun sharafa da daukaka dangane da dangantuwarsa ga malami yana karkashin malami mai karfi mai kwari shahararre haka ce almajirin wani zaga yana da kima sama da almajirin wani malamin da ba san shi ba lam yashtahil shaykh fil ilmi shi yasa kaga aka fifita Abdullahi almajiran Abdullahi dan Abbas akan almajiran wa dan Mas'ud a wani janibi kama sai yake cewa wa ulama wa ulama ahli almadinati fi tafsiri akwai malaman Madina a cikin tafsiri ka gane su ma ana fifita su mislu Zaid bin Aslam shi ma malamin madina ne alladhi aqada anhu malik at-tafsir la ilaha illallah malik ya koyi tafsiri ne a gurin wa zaid bin aslam wa akhadahu anhu aidan ibnu hu abdurrahman sannan ɗansa ya karba daga abdurrahman ɗansa abdurrahman shi ma ya karba wa akhadahu an abdurrahmani abdullahi bin wahab duka ne wal marasilu idza ta'addada turuquha wannan mursal mursal da aka faɗa maganar tabi'i tabi'i ya ce annabi ya ce idan ya zo da hanyoyi da yawa wa khallat min anil muwata'ati wa khallat anil muwata'ati qasdan kuma yawofinta daga haduwar baki shine muwata'a a samu dacewa kamar a hada baki kowa ya fada sun hada baki sun fada don a ce riwaya tana da karfi kuma aka aka samu coincidence aka samu wancan bai san wannan ya fada ba wannan ma bai san wannan ya fada ba mursal ne amma wancan ya fada kuma bai san wancan ya fada ba wannan ma ya fada bai san wannan ya fada ba shine wakalat anil muwata'a qasdan aw ittifaqi bi ghairi qasd ko kuma aka zo aka ittifaqi ba tare da manufa ba kanat sahiha qat'an duk mursalin da yazo da yawa hadisi mursali ne riwaya ce mursala ta zo dewa kuma ba hada baki aka yi aka faffada ba an fada a zaria an fada a kaduna yan maiduguri ma sun fada an bi a bici an fada ka zauna ma an fada a kano an fada brigade an fada kuma waɗannan ba san waɗancan sun fada ba hada baki aka yi fada ba ko da mursal ne ko qat'an sahihi ne wa inna naqla imma an yakuna sidqan mutabiqan lil khabari wa imma an yakuna kadiban ta'ammadahu sahibul kadhib shi dai nakal magana da za a nakalto ta ko dai ta zamanto daidai ne gaskiya ce ta dace da daidai ta dace da hadisi na daidai ko ko ya zamanto ƙarya ne ta amma da sahibul kadhib mai magana ne yayi ƙaryar da gangan aw akhta fi ko ko akai kuskure to fa mata salima min al kadhibi al amd wal khata kana sidqan bila raib kenan duk lokacin da aka ruwaito riwaya aka tabbatar ba ƙarya bane ba a yi ƙarya da gangan wajen faɗin riwayar ba kuma ba kuskure aka yi ba to wannan kana sirkan bila raib eh kenan wannan ya zama gaskiya ba tare da shakka ba ba tare da shakka ba da amal usaimin ya faɗa ku duba lamba ɗaya a ƙasa ya ce qala ibn shaykh ibn usaimin al marasil hal takunu sidqan ɗaliban sai yake tambaya shi malam ya karantar da su wannan littafin hal al marasil takunu sidqan aw hal takunu sahihatan aw la مراسيل صدق نيكو صحيحة نحن نعرف مما سبق أن المراسيل هي التي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمع منه من تابعين أو صحابي فالمرسل هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وانا شيء مرسل أما فلو روى محمد بن أبي بكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرسلا محمد بن أبي بكر أنسان يارو ندنجنا أبو بكر صديق ني فما بيغمد عن نببا amma dan gidan abubakar siddiq ne za mu ce da shi mursal li'annahu lam lam bai ji daga manzon Allah ba nake nufi li'annahu lam yasma minhu qat'an fa muhammad ibn abi bakar wulida fi ami hajjatil wada an haife shi ne a yaushe hajjin bankwana wa ma dalika qala ahlul ilmi inna marasil sahabati hujja amma duk da ka sahabbai suka ce malamai suka ce mursal na sahabi hujja ne akwai mursalut tabi akwai mursalut sahabi menene mursalut tabi'i ma rafa'u tabi'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam me mursalu sahabi ma rafahu sahabi alladhi lam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallam rafa alqawla ila annabi wa wa thabata annahu lam yasma minhu sahabi ne amma bai ji magana daga annabi kuma kai kai sai ya ce annabi ne ya faɗa wa minhum man la yace yace hujja ko to mursal sahabi inda sahabi yace annabi ya faɗa ko bai ga annabin ba ko ba shi ya ji daga kunna annabi ba wannan magana mece ce hujjatun barakallahu fikum to amma wa amma mursalu tabi'i fa tabi'una yakhtalifuna ko fa minhum man yuqbalu mursaluhu wa minhum man la yuqbal ko falladhina tatabba'u tatabba'u wa wa urifa an tutubbi'u wa urifa annahum la yursiluna illa an sahabi akwai tabi'ai da aka bibishi sha'anin su kuma aka gane cewa duk magana da suka faɗa ba sa yi sai akan sahabi kamar in sun ce annabi ya faɗa to tabbas daga gurin sahabi suka ji in dai an gane magana da suka ce annabi ne ya faɗa an gane daga sahabi suka ji to wannan babu iskali mislu sa'id ibn al-musayyab imam al-iraqi ya faɗa cikin alfiyarsa dukkan marasil duk in an kawo sai an yi taftishi an tabbatar sai dai mursal na sa'id ibn al-musayyib fa innahu qila innahu la yursilu illa an abi huraira sa'id ibn al-musayyib a cikin karatu in ka ji ya ce annabi ya ce to kawai ka dauko abu huraira ka jefa tsakaninsa da annabi to lalle ya ji ne daga daga daga waye daga abi huraira an ce wai sirikinsa ne fa yakunu mursaluhu sahih ko walladina laysa ala hadhihi al-hal laisu ala hadil to tabi'an da ba a tabbatar ba fa wai me yasa aka ce in tabi'i yace annabi ya ce ba za a karba ba saboda zai iya yiwa ba daga sahabi ya ji ba zai iya yiwa daga wa daga wurin tabi'i dan uwansa ya ji ban sani ba ko kun gane to yunzaru fil mursali nafsuhu da a duba idan ta'addada turuquhu in ya zo ta hanyoyi da dama wa talaqatu al ummatu bil qabuli fa innahu yakunu sahihan وقد مر علينا مثالا من ذلك في حديث عمرو بن هزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل اليمن كتابا فيه ذكر الديات والزكاة ومنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر هذا حديث مرسلين أما أن لا يمس القرآن إلا طاهر تلقته الأمة بالقبول أنكر بح ممتاز ما ليتي فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات كوكونغا جيني أبشاكا نعم فإذا كان فإذا كان الحديث من جهتين أو جهات حديث إن يذو تفنيوني قدابي كو فنيوني ديوا وقد علم أن المخبرين كو المخبرين كو المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه hadisi ya zo ta hanyoyi kuma an tabbatar masu ba da labarin ba hada baki suka yi akan kirkirar hadisin ba shine lam yatawata wa ala ikhtilaqihi ikhtilaq kirkirar hadisin wa ulima anna mithla dhalika la taqa'u muwafaqatu fihi ittifaqan bila qasd kuma aka gane cewa irin wannan magana da suka faɗa ba zai taɓa yiwa a hada baki a faɗe shi ba tare da manufa ba to ulima annahu sahihun wannan an sani kawai a ɗauka ya zama sahihi in ji ibnu taymiya hadisin da ya zo ta hanyoyi da yawa kuma aka tabbatar irin sa zai iya haɗuwa ya ƙarya ba ko ba za a haɗuwa a ittifaqi a faɗa wanda ba aka ba kullun a ɗauka a yi aiki da shi mislu shakhsin yuhaddisu an waqi'atin ma sai mu dakata nan gobe insha Allah sai mu sai mu dasa ko insha Allah muwatta ta imam malik yalla bisura namshi ala yana mana magana ne akan sabani da ake samu a cikin tafsiri ko ya mana bayani akan magazi da malahim da waɗanda suka fi kowa sanin magazi ahalul madina da tafsir alamun nasi bihi ahalu makkata da almarasil idan ta'addada turuquha wa khalat an muwata'a mana maganganu ne sai suka zo ta hanyoyi da yawa kun gane kuma sai ya zama ba hada baki aka yi ba maganganun tafsiri sai suka zo ta hanyoyi da yawa kuma ba hada baki aka yi ba wancan ya faɗa wannan ma ya faɗa to sai ya gaya mana hukuncin cewa za a yi aiki da shi kana sahiha qat'an fa inna naqala imma an yakuna sidqan mutabiqan lil khabari wa imma an yakuna kadiban ta'ammada sahibu al kadhib ko dai ya zamanto gaskiya ne da ya dace da zancen da ake yi ko kuma ya zamanto ƙarya ne mai zancen ya kirkiri ƙaryar da gangan au akhta fi ko kuskure mana duk zancen da aka kawo ba zai fita daga ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ba ko dai ya zama gaskiya ne ko kuma ya zamanto ƙarya ne ko kuma ya zamanto mai kuskure ne to famata duk lokacin da zance ya kubuta salima min al-kadhib amdi zance idan ya zama ba ƙarya aka yi ba da gangan wal khata kuma babu kuskure a ciki kana sidqan bila raib kenan dole ya zama gaskiya ne baka da dalilin da ya nuna cewa ƙarya ne ko ɗaya kenan sannan baka da dalilin da ya nuna cewa kuskure ne ko biyu kenan to idan lam yakun kadiban wa lam yakun khata'an fa yakunu madha sidqan ba sani ko kun fahimta ba bari in daɗa muku misali yanzu wani ne ya kawo labari kai baka da hujjar da zaka ce maganar da ya faɗa ƙarya ne sannan kuma baka da dalilin da zai nuna maka cewa abin da ya faɗa ɗin cewa kuskure yayi to to sai me sai gaskatawa idan lam yakun al kalamu yani kadiban wa kadhalika lam yakun khata'an fa yakunu sawaban ina ko alƙalanci zaka yi to kai an kawo magana kai ka ce ƙarya ne to dan me ya zama ƙarya eh kawai ƙarya ne a bi zai yiwu kawai ƙarya ne to kuskure ne to ya kasa proving cewa kuskure ne to bai bai proving cewa ƙarya bane bai proving cewa kuskure bane fa yakunu kalamu mada sawaban wa sidqan to ana samun matsala hadisi ya iya zuwa ko ta hanyoyi kamar kamar guda biyu ko yace فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وعلم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه idan hadisi ya zo ta fuska biyu ko fuskoki da yawa kuma aka gane cewa masu ba da labarin al-mukhbarai ne al-mukhbarai ne خلاص تذكرتم طيب المخبرين جهتين ها جهتين جهة وجهة فصارتا جهتان المخبرين مخبر ومخبر فجمعناهما في مكان واحد فقلنا ايه المخبرين اي نعم lam yatawaṭa'u ko mu ce al-mukhbarina al-mukhbarin kenan kaga wannan jam'i ne ba musanna bane ya kamata ya zama al-mukhbarina sun ba tunda yace lam yatawaṭa'u ko dan idan da musanna ne sai ce lam yatawaṭa'a mumtaz kenan wa ulima wa qad ulima kenan yayi amfani da jihad kenan وعلم وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه kuma an gane cewa ba hada kai shine tawato haduwa da hada baki da hada kai cewa ba haduwa suka yi wajen kirkirar wannan zancen ba wa ulima anna mithla dhalika la taqa'u al muwafaqata al muwafaqatu fihi ittifaqan bila qasd kuma aka gane cewa irin wannan magana bai zai taba yiwa a hadu a hada baki a fada ba tare da manufa ba a haɗa baki a faɗi irin wannan magana ba zai iya yiwa ba kawai ulima annahu sahih kawai daga nan ku gane cewa wannan magana gaskiya ne abinda ibnu taymiya yake so ce da kai ka rike ka'ida kawai duk lokacin da hadisi ya zo ba ta hanya ɗaya ba hadisin annabi yana da hanya ta can yana da hanya ta can ko kuma ya zo ta hanyoyi da yawa ya zo ta hanyoyi me da yawa sannan maganar da ta fito a cikin hadisin nan an san cewa su masu riwaya ba haɗuwa suka yi a wani guri suka hada baki suka ce kai ka ce kaza kai ma ka ce kaza don a ga maganar ta yi ɗaya ba ba a da hujjar cewa hada baki akai sannan ma ita kanta maganar ma bai zai yi ma a hada baki akai ba kamar yanzu misalin wata magana ta zo daga maiduguri wata kuma ta kullo daga daga ainihin misali ina zan ce maka daga china wani dan china ne ya fada wani dan maiduguri ne ya fada kuma shi dan maiduguri bai taba zuwa china ba dan china bai taba zuwa maiduguri ba aka samu kuma wata ta fito daga america kuma maganar ta zama iri daya ban sani ko kuna fahimta na maganar ta zama iri daya kuma ba mutum ɗaya ne ya faɗa ba mutum biyu ko uku ko hudu sannan magana ta zama ba zai taɓa yiwa a haɗa baki a faɗa ba me yasa ba zai yi saboda yanayin inda suke ma ba zai su haɗu ba ibn taymiya ce kawai ko da wani ma bai ce maka sahihi bane kawai ma ka ɗauka wannan magana sahihiya ce a shikenan ba ko kuwa to kaga ibn taymiya malami ne ya kai matsayin ishihadi da zai isa hadisi ba tunda zai iya samun hadisin da yake da wannan sifar kaddara wani salaf magabacinsa bai sa ba ko bai abin nan ba lura da duba da irin yadda hadisan suka zo kullum zai ce ma wannan hadisi ne sahihi matukar isnadin sa mazajen da suke kai mutane ne amintattu to bari ka gani ga misali yace misal shakhsun yuhaddisu an waqi'a jarat ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال wani mutum ne shaks mutum ne yana ba da labari akan wata waƙiya ma'ana wani event shine waƙiya event wani abin da ya faru kuma ya zo yana baka bayani dalla-dalla akan wannan abin da ifaru din har ma ya gaya ma al-aqwal wal af'al maganganun da ke ciki da ayyukan da ke ciki kaji daya wa ya'ti shakhsun akhar qad alima annahu lam qad ulima annahu lam yuwati al-awwala sai kuma ga wani mutum shi ma ya zo kuma an sani cewa ba su taba haduwa ba ba su hada baki da na farko ba wajen faɗin wannan magana fa yadhkuru mithla ma dhakarahu al-awwal min tafasil al-aqwali wal af'al shi ma izo i faɗi magana irin yadda na farkon na ya faɗa yayi bayanin tafsilin zancen dalla dalla da zancen da ayyukan gaba daya a'a kun gane kuwa fa yu'lamu qat'an anna tilka alwaqi'a haqqun fil jumla kawai a sani cewa a yanke wannan events wannan waƙi'a da ta faru tabbas ne da gaske ta faru me dalili saboda ba ba wanda ya san wani amma wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza kenan zancen da yana da asali lalle gaskiya ne fil jumla a dunkule fa innahu law kana kullum minhuma kadhabaha amdan kadhabaha da kowane ɗaya daga cikin su ƙarya yayi me kadhabaha mana kirkirar wannan waƙiyar yayi da gangan ya faɗa yayi ƙarya au akhta ko kuskure ne to lam yattafiq fil ada an ya'ti kullu minhuma bi tilkal tafasil a al'adance ba zai iya ba in dai akwai ƙarya ko kuskure to ai dole a samu bambancin zance da kuma bayanin ayyukan to amma wannan fa iri ɗaya ne fa wallahi fa innahu law kana kullu minhuma kadhabaha amdan aw akhta lam yattafiq fi al'ada ba zai yi a al'ada su ittifaqi an ya ce kullum minhuma bi tilka tafasil yazo da wannan tafsili allati tamna al'ada ittifaqu an ithnaini alaiha wanda al'adance abu ne korarre shine tamna al'ada al'ada ta kore ba zai a hankalce al'adance cewa waɗannan mutane za su iya yi wato su ittifaqi su faɗi wannan maganar haka ba zai yi ba bila muwata'a kuma wai ba haɗuwa suka yi ba zai yi ba min ahadihima li sahibihi ba tare da ɗaya hadu da ɗaya ba fa inna rajul qal yattafiq an yunazzima baitan ai ana iya samu mutum ya iya tsara wani baiti na waka shine yunazzim daga tanzim ne wa yunazzima al-akhar mislahu kuma wani zai iya zuwa ya baiti irin shi zai iya yiwa wannan an samu a larabci wani ya zo ya waka ta larabci wani kuma ya zo ya irin tasa au yakziba kizbatan ko ana iya samu wani ya karya wa yakzibu al-akharu mislaha wani ma yazo ya tafka wata ƙarya irin wannan to amma idan an sha'a qasidatan tawila zatu fununin ala kafiyatin wa rawi amma da a ce wannan baiti ɗaya ne ko kun yadda zai faru amma yanzu wani ya kawo wata kasida take da fannoni da kafiya kuma wacce take tana da zube guda kamar kasida mai baiti ɗari kamar wani ya kirkiro kasida mai kafiya mai zube mai sauka guda kuma mai tsawo mai baiti kamar ɗari ko sama da haka kai falam tajri al'ada bi anna ghayrahu yunshi'u mithlaha lafzan wa ma'ana gaskiya a al'adance ba zai iya yiwa a ce wani mutum kana jina wani mutum ya je ya kirkiro baitoci ɗari mai kafiya da zube irin na wancan baiti kuma ba su taɓa haɗuwa bai gan shi ba kuma a ce zancen iri ɗaya ne zai yiwu haifi zai yiwu ba saboda tsawon zancen da zai iya yiwa ba wa ma'atulil mufrit tare da tsawon na iyaka na wuce gona da iri shine al-mufrid bal yu'lamu bil ada kai wannan dai sai dai zamanto abu ne sananne al'ada annahu akhadha minhu in dai an ga doguwa ce irin tawa ne to dole ya zamanto ya dauka ne daga wancan وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون to wannan ma haka yake yayin da mutum ya kawo hadisi mai tsawo da fannoni wa haddatha akhar bi mislihi wani ma ya zo ya bada irin wannan hadisin fa innahu imma yakuna wata'ahu alaihi ko dai ya zamanto wannan ya dace da wannan ne kun fahimce ni inda ya kawo dogon hadisi kuma wancan ma ya kawo dogon hadisi to ko dai ya zamanto sun haɗu ne sun hada baki aw akhadahu minhu ko kuma ɗaya ya karba gurin ɗaya aw yakunu hadithu sidqan in ko haka bata faru ba to dole hadisin ya zama gaskiya ne kawai wa bi hadha tariq malan da wannan wa bi hadhihi tariq bi hadhihi tariq kalmar tariq ana iya dora masa ya dauki mace na iya daukan namiji ka iya cewa bi hadhihi at-tariq ka iya cewa bi hadha at-tariq kuskure ne a larabci ka ce bi hadhihi at-tariqa kun fahimci wannan yawwa at-tariq kawai bi hadhihi at-tariq yu'lamu sidqu ammatu ma tata'addadu jihatuhu al-mukhtalifa daga nan ne za a gane mafi rinjayen maganganu da suke zuwa da hanyoyi da dama shine ta ta'addadu jihatuhu al-mukhtalifa ala hadha al-wajh min al-manqulat a bisa wannan fuska na abubuwan da aka nakalto duk maganar da kaga an nakalto ta kuma in ta biyo ta wannan hanya da muka muku bayani mai tsawo ce wancan ya rawaito wancan ya rawaito kuma ba a san sun haɗu ba to gaskiya ne wa in lam yakun ahaduhuma kafiyan imma li irsali ko da ɗaya bai isa ba saboda yana da illa mana ɗaya riwayar bata isa ba saboda mursala ce wa imma li dhafi naqilihi ko kuma wanda ya nakalto zancen mutum ne za'ifi ibnu taymiya ya ce in dai in dai ya bi ta wannan ka'idar kawai ku ɗauka zancen nan gaskiya ne ko da ku an ce misalin watakila wani mai riwaya a ciki ana tuhuman sa ko na makamancin wannan eh lalle yana da rauni to amma dai wannan maganar kan tabbas ai gaskiya ce to wannan kenan sai mu tsaya sai mu tsaya a nan lakifu